نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وأنا وتا يوشد زوتا المحرم shekara 1447 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine kuma ya dace da daya ga watan bakwai shekara 2025 shekara miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na sifatu salah wallafar al-sheikh Muhammad Salih al-Uthaymeen alaihi rahmatullah yan uwa idan ba a manta ba har yanzu muna dai cikin fasali na bakwai fasalin da malam ke mana bayani game da shurutus salati shar'an sallah wanda muna cikin sharadi na kusa da na ƙarshe shine istiqbalul qiblati fuskantar alqibla mun ji wajabcin fuskantar alqibla a cikin sallah ta yadda idan mutum ya kalli alqibla wani wajen da ba alqibla bai sallah sallar sa ba matukar a da ganganci ne ko yana sani malam ya kama wasu halaye guda hudu ya ce su kaɗai ne shari'a ta baka dama ko ta yi maran gwame da za ka iya fuskantar wani waje ba alƙibla ba ka yi sallah kuma sallar ka ta yi hali na farko shi ne lokacin da mutum yake cikin halin rashin lafiya ma'ana idan ka na ajizan idan ya kasance yana da gajiyawar da za ta ba shi dama ya kalli gurin da ba alƙibla ba hali na biyu shi ne lokacin da mutum ya kasance cikin halin tsoro kenan hali na uku kuma lokacin da mutum yake cikin halin tafiya yana buƙatar ya yi sallan nafila ita ma nafila ake bayani ba farilla ba to yau za mu tashi alhalun rabi'a malaiti hali na hudu idan kana qadish tabahat alaihi alqiblatu idan mutum ya kasance alqibla ta rikice masa ya rasa ina ne alƙibla misali ka je garin da ba ka san ina ne alƙibla ba babu kuma wanda za ka tambaya nuna maka wani lokaci mutum ya kan tsinci kansa a cikin inda yake kamar daji daji ne haka sannan ba saba zuwa wajen yi ba yana buƙatar kuma ya yi sallah bai san ina ne haƙiƙan alƙibla ba to a lokacin ya mutum zai yi malai ce fala ya dari ainihin jihati ta kunu mutum bai san ina jihar alƙibla ta kasance ba ففي هذه الحال أئرم ونن هالي يتحرى بقدر ما يستطيع متن زي كردادو غرغدن أبن زي إياه متن زي كوي كنتاتي inani ya fi dacewa da gabas shi a hasashensa shi ne abinda mutum zai a lokacin shari'a ta baka dama ka duba ka ga ina ne fa kama da gabas sai ka kalli wajen kai sallah kawai ويتجه حيث غلب على ظنه sai fuskanci inda zaton sai farin jayarwa anna tilka anna tilka aljihata hiya alqiblatu inda zaton sai farin jayar da cewa wannan jiha din wannan bangaren ita ce alqibla din wala i'adata alayhi law tabayyana lahu fi ma ba'du annahu salla ila ghayri alqiblati malati wala i'adata alayhi babu ramawa ba zai ramu ya dawo da wannan sallar ba idan daga baya ya bayyana a gare shi cewa inda ya kalla ba alƙibla ba ne ba zai dawo ya rama ma'ana wancan sallar da ta farko ba tare da kallon alƙibla ba ta yi ina fata an fahimta wannan ya tabbata wanda makaranta sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam da suna malam albani ya kawo hadisi akan haka ko sabai sun yi tafiya su ma suka tsinci kansa irin wannan yanayi da muka yi bayani ya kasance kowa ya kasa gane ina ne alkibala to su yadda suke kawai shine kowanne akan kansa sai yake zari ina ne alkibala ba mutum ɗaya bane musu hasashen a'a kowa sai yake da wasu suka kalli nan wasu suka kalli can wasu suka kalli can haka suka yi suka sallar su haka kuma suka je suka ba manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi manzon Allah ya ce sallar su ta yi annabi bai ce saki sallah ba. ina fata mun fahimta ai mun karanta hadisin a cikin sifatul salatin nabi ko yawwa to haka mutum zai idan ka je inda baka san ina ne alqibla ba sai dai Allahumma sai dai idan kana cikin sallar ne ka fara sallar kenan sai wani wanda ya san alqibla sai zai ce wani ko kuma bawan Allah nan inda kake kallo fa ba shine alqibla ba ga alqibla ne sai ya nuna maka to a lokacin sai ka juya sai ka kalli inda yake alqibla sai ka fara sallar ina fata fahimta wacce kai a baya misali kai raka'a daya baka kallon alƙibla yanzu rogo wanda zaka kana kallon alƙibla waccan da kai guda ɗaya ba za a ce sai karama ta ba ita ma ta yi ba sai ya yanke sallah ba yawwa ba sai ya yanke sallah ba abinda zai kawai juyawa zai ka sallah ta raka'a biyu muƙaddara kana kallon nan ne kana kallon kudu kawai sai wani zai ce maka gafa alƙibla gabas ne alƙibla to kawai abinda zaka yi juya fuskar ka zaka ga dawo ita ina alƙibla gabas kenan ka ƙara sallaka haka sallaka ta yi Allah ya samu dace yan kuwa waɗannan su ne sharaɗai ko kuma abubuwan da suke iya ba wa mutum dama ya fuskanci gurbin da ba alƙibla ba lokacin da zai sallah amma kowane ɗaya daga cikin sauka ga akwai abin da ya jawo shi amma dole ne wajibi ne idan mutum zai sallah ya tabbatar da inda zai fuskanta jiha ce ta alƙibla ina ne jiha alƙibla mu anan gabas saboda haka duk inda mutum ya kasance sai ya kirdadi ina ne jiha alƙibla sai ya kalla ya sallarsa sallah ta yi insha Allah ta'ala malai ce asharku sadisu shar'i na shida wanda shine shar'i da malam zai kawo mana a cikin sharadan sallah guda shida da ya kawo a cikin littafin sai ce anniyatu ita ce niyya eh mafi girman shar'i kenan ko yawa niyya dan duk aikin da aka yi shi babu niyya babu wannan aiki innamal a'malu binniyya ko binniyat kamar yadda ya zo a cikin wata ruwaya kadai aikin da Allah yake kallo ya bada lada akan sa ya karbe shi ne aikin da aka yi shi da niyya da aikin da aka yi shi babu niyya babu wurin Allah madaukakin sarki da shi to amma ita niyya ayan uwa aba ce mai matukar sauki mai matukar sauki ga wanda ya fahimce ta niyya babu ba ta da wata ba ta da wani wahala kamar yadda malam zai mana bayani insha Allah ta'ala malam ce fanniyatu ita niyya sharqu sharqu li sihhati salat shar'i ce ta ingancin sallah wa kullu insani la yumkin an yatawadda'a ويأتي إلى المسجد ويصلي إلا وهو ناوي malai ce dukkanin mutum kowanne irin mutum ne babu yadda za a ce la yumkin ba za ta yi ba ai ya tawadda mutum ya je gida ya alwala wa ya ati ila almasjidi ya taho ya fito daga gidansa ya taho masallaci wa yusalli yayi sallah illa wa huwa nawin fa sai ya kasance me me niyya ne shi abinda malai ke so ya ce shine daga lokacin da ka je ka ɗau buta ka shiga ban ɗaki idan za ka shiga ban ɗaki in ba ka bukata ka zuba ruwa ka yi alwala ka fito daga gida ka taho masallaci wannan me a cikin zuciyarka niyyar me shi kenan ba ka yi niyya ɗan uwa an fahimta shi kenan ka yi niyya niyya ba ta bukatar sai ka tsaya ka yi wani aiki ko kuma ka tsaya da aka ce niyya ba a furta ta da baki wani sai ɗauka tsayawa aiki a yi haka an fahimta na yi niyya ba ba haka ake ba kawai a lokacin da kake kudurai ka ka kudur niyyar wannan aikin shikenan kai niyyar sa kawai kai niyyar sa Allah ya samu dace yan uwa malaka li annan niyyata saboda ita niyya la tahtaju ila amalin ba ta bukata zuwa ga wani aiki sai kai wani aiki ko ka faɗa da baki nawaitu salati salata kaza da kaza duk ba ba a bukata wannan babu wata niyya daga cikin niyyar ibada da ake farta ta da baki duka babu duka hatta niyyar aikin hajji ba niyya bace wani ihrami ne da mutum zai ce labbaik Allahumma umratan ko labbaik Allahumma hajjan ba niyya bace wannan ihrami ake da irin aikin hajjin da zaka idan umara kadai zaka sai ka ce labbaik Allahumma umratan idan hajji ne sai ka ce labbaik Allahumma hajjan idan kuma gaba ɗaya ne ihrami ne labbaik Allahumma hajjan wa umratan ihrami ne amma niyyar daga lokacin da ka biya kuɗin jirgi ka ka hau ka hau jirgi ka to garin maka wannan me ka toyi aikin hajji kai niyya ko yawon buɗe ido ka to ko kasuwanci ka to me kai ka aikin hajji ne ka sani to shikenan kai niyyar ka kawai to duk wani aiki na ibada ɗin uwa haka ake masa ba a yi masa aiki niyya da baki eh duk wanda ya niyya da baki malamai suka ce at-talaffuz bin niyya bid'atu na daga cikin bid'o'i da aka kirkiro aka shigar da su cikin addini yan uwa shine mutum ya ce nawaitu fi'ila kaza wa kaza wa kaza nayi niyyar da bakin sai ce nayi niyyar aikata kaza wannan bid'a ce bai tabbata a cikin aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da magabatan mu na gari duk ba su koyar da wannan ba Allah ya ce ita niyya ba ta buƙatar a wani dogon aiki wala tahtaju ila tafkirin wala tatabbu'un wala tatabbu'un fi istihdariha ba kuma ta buƙatuwa zuwa ga wani dogon tunani mutum ya tsaya ya tunani shine kamar yadda na ga muku mutum ya tsaya ya tsam yana cewa to yanzu na yi niyyar sallah kaza a zuciyarsa tunda an ce ba a faɗa da baki sai mutum ya tsaya ce to yanzu ina niyya ne a cikin zuciyarsa ba haka ake ba dan uwan fahimta da kyau malai ya ce wala tatabbu'un fi istihdariha ko kuma mutum ya rika bibiya wajen halatto da ita yana ta kokari ya tsaya ya halatto da ita niyya a cikin zuciyarsa duk ba buƙatar wani daga lokacin kawai da kai raya wa zuciyarka bar na je ne aiki idi kaza kai niyyar kai niyyar malai ya ce washtiraq washtiraqun niyyati إنما يذكر من أجل التعيين أو التخصيص مالتي شرعا تنية da ake yi kadai an ana ambatansa ne min ajli ta'ayin domin ayyana irin ibadar da zaka aw takhsis ko kuma kebance ibada kaza da ibada kaza ayyana niyya shine yanzu misali sallar asuba makai to idan ka fito daga gida da niyyar wace sallah ka to sallar asuba ne dan yanzu ka san ba lokacin sallah azhar bane ba lokacin la'asar bane to na shine ta'ayini na ta lokacin da ka fito daga gida lokacin da ka tashi ma kai alwala yanzu zuciya ka tana ga maka cewa zan je ne ni sallar asubahi ka yi ne sallar asubahi ka ayyana sallar asubahi kin ina fata an gane amma akwai zaka ga akwai niyyar akwai sallar da zaka ga kawai ba ta buƙatar sai ka ayyana ta niyyar kawai zaka misali sallar da sallar kawai nafila ce mutlaka kawai zaka nafila ce kawai zaka to da ka tashi zaka yi nafila kawai niyyar abinda abinda yake zuwa zuciyarka shine kawai ina son sallar nafila kawai ina fata an fahimta tunda nafilfil ma kamar da zamu zo mu ji kala kala ne akwai mutlaqai akwai wanda suke ghair mutlaqa akwai wanda ba mutlaqai ba zamu zo mu ji insha Allah ta'ala malai ce amma man min haythu al-itlaq fa innahu la yumkin li ahadin aqil muqtar ay yaquma ay yaquma fa yatawadda thumma yadhhabu yusalli لا يمكن أن يفعل ذلك ولم يكن قد نوى للصلاة ما ليس أما من حيث الإطلاق أما إذا أكا أوكي أبن إطلاق إنسا أسكنسا فإنه لا يمكن بذات يبا لأحد قوان وندي عاقل مهنكلي مختار وندي كما yana da zaɓin da zai aiki kaza ba wanda yake mara hankali ba yana da zaɓi akan kansa ay ya kuma fa ya tawadda ya tashi ya je ya alula sun bai zahabo ya salli sannan ya tafi ya je ya sallah la yumkin an yaf'ala zalika ba za ta taba yiwa a ce ya aikata wannan aikin ba walam yakun qad nawali sala kuma a ce wai duk da haka fa bai niyyar sallah ba za ta yiwa lokacin da mutum ya je alwala ya fito daga gida wai duk bai niyya ba sai da ya zo tsaya a cikin sahun sallah sannan zai ce nawaitu salatar zuhuri iktida'an bil imami wane wa da wane faradun allahu akbar wannan ba daidai bane ba daidai daidai alhamdulillah irin waɗannan abubuwan za ku ga suna mutuwa a hankali e kaɗan kaɗan za ka rika samu da sun yawa sosai amma dai yanzu alhamdulillah a cikin birni dai da wahala ka samu mutumin da zai je zai sallaci maka na wata kaza da kaza ba a ba a rasa amma kaɗan ne kaɗan ne sai dai a cikin ƙauyuka su ma kuma yau da kullum insha Allah ta'ala dai ana karatu za a daina amma na taɓa baku labari littafi da ake rubutawa littafi ne wani mutum kawai zai bushe iska ya rubuta kitabun niyyat littafi duk wata ibada akwai niyyat sai ka je ka karanta ana zuwa ta karanta shi babu niyyati salati babu niyyati ruru'i babu niyyati saumi babu duka zaka ji ka su azumi sai an kuma maka yadda zaka yi niyyarsa saboda Allah Ramadan ya shigo baka yi azumi ba Ramadan ya kama a ce an gota duk baka yi azumi ba so haka alhamdulillah irin waɗannan abubuwan a ci gaba na ilimi yana kore su kuma abubuwan da suke na sunna suna tabbata alhamdulillah malai ce lakin ya baƙan nazar sai dai abinda yayi saura da zamu da za mu yi tunani a kansa ko za mu yi duba a kansa shi ne hal yush tara'u ta'ayyunin salah shin ana sharɗanta ayyana sallah a wajen niyya me ayyana sallah ka ayyana ita sallar da za ka yi a lokacin da za ka yi niyya za mu ta abin da maliki ne ya ce bi ma'ana ma'anar abin da yake nufi anni idza ataitu usalli dhuhra misali a ce ni na taho zan yi sallar azhar فهل يشترط شن أن شرطا تا أن أنوي أنها الظهر سوى سيناينية سوى للي فسل أذار زي aw la yushtara ko ba sai an shartanta ba akwai bambanci mutum ya raya a zuciyarsa wani lokaci zaka ga idan kana gaggawa idan ka to kawai zaka yi alwala ne ka shiga masallaci da ne zaka yi sallah wace sallah zaka yi shine farallar da ake a lokacin kawai ba lalle ka kawo azhar bace ko la'asar ka san dai farallar lokacin wace ce azhar ce la'asar ce magarba ita zaka yi da kuma mutum ya shaddanta a cikin zuciyarsa cewa lalle zai yi sallah azhar ne tun farkon dama lokacin da ya dan huta yayi niyya a zuciyarsa sallah azhar zai yi. akwai bambanci to dole ne lokacin da niyyar za ta za ta assasa a cikin zuciyarka lokacin da mutum zai assasa niyya a cikin zuciyarsa ya fara da cewa dama azhar yake sanyi ko ba dole bane malai ce aljawabu amsa ikhtalafa ulama'ul muslimina fi hada malaman musulunci sun yi sabani game da haka wa minhum man qala daga cikin su akwai wanda yace la budda min at-ta'yin ba makawa dole ne sai an ayyana lokacin da mutum zai niyya dole sai ya ayyana yanzu misali lokacin da mutum ya tashi da asuba to dole ne sai zuciyarka ta ji cewa zan je ne sallar asuba zai je ne sallar wannan wannan wasu abubuwa ne da kai ba za ka kawo su ba kwata kwata irin waɗannan abubuwan da malai yake ambata kai kwata kwata ma lokacin da zaka je ka ba za ma ka kawo su ba kwata kwata saboda kawai yanzu da ka taso kawai ka taso dan ka je ka sallar asuba to amma wani lokaci kakan samu kanka baka yi baɗin to saboda irin wanda za samu kansa ba su yi baɗin shine ma shine ma ya kawo hukuncin ko da zaka samu kanka a ciki sai ka ji menene hukuncin da shari'a ta tanada akan haka malai ce falau a ce ta musta'jilan wal imamu yusalli da zaka zo masallaci da gaggawa da gaggawa ka to kana da alwala sai ka samu limami yana cikin sallah thumma dakhalta fi salati kawai sai ka shiga cikin sallah ولم تستحضر انها الصلاه الفلانيه amma baka halarto da zuciya ka cewa sallar kaza bace misali sallar azhar ce kawai sai ka zo ka shiga masallaci Allahu akbar ka shiga baka halarto da zuciya ka cewa sallar azhar bace wannan abin da malai ya faɗa kawo wuce in kuna gani hakan zai yi ko ba zai yi ba ina so mu tattauna hakan zai yi ko ba zai yi ba na'am yawwa to ni ma dai gaskiya dai na kalla abin sosai da sosai ta irin fuskar da kuka kalla gaskiya eh to amma dai malam ya kawo shi a cikin karatu mai bi dan ya tantance wancan din da wanda mutum ya shigo cikin masallaci duk gaggawar da yake da ya shigo ana sallah azhar wace sallah yake ne azhar yake ne shi yana so ya bambance ne da da fardul waqti da kuma ta'ayyun niyya fardul waqti shine kawai kace zuciyarka tana maka cewa ko zan yi farlar da ake ta lokacin to farlar da ake ta lokacin wace ce ita ce ne kun ga nafsu shai da abu ɗaya ne duk abu ɗaya ne yawwa to hankalin mutum ba ya cikin suna ma'aunin ba sallah a kansa lokacin da mutum ba shi da hankali akwai takalifi a kansa ne ba takalifi ya faɗi amma dai lokacin da mutum yanzu misali wace sallah ce ake yin ta daga misali daga zawalin rana idan na ce zawali wace sallah ce azhar to duk saurin da kake yi ka zo ka shiga masallaci wata sallah ka shigo yi a zara ka shigo yi saboda haka wannan bayani na malam za mu karanta shi da kai amma ni ina gani gaskiya ban sani ba ban sani ba mu ko yanayin mu ne mu yan Najeriya amma dai mutum mutum a ɗabi'ance ka shiga sallah a ce baka ayyana wata sallah za ka ba da wahala gaskiya da wahala Allah ya sa mu dace malaki sun da sauti fi salati sannan baka halatto sallar da zaka ita ce sallah kaza ba ita ce alfulaniya malaki to fala salata laka li adami ta'yin to a wannan lokaci ba ka da sallah saboda me saboda baka ayyana sallah ba haka wasu daga cikin malamai suka faɗa ayyaku abin da yake cewa shine la budda an tanwi salata ba makawa sai kai niyyar sallah wa annaha adh-dhuhru ita ce kuma sallah azhar sai ka bayan zuciyarka ta raya maka zaka yi sallah to zuciyarka ba sai ta tantance maka wace sallar ce zaka yi a zahar to kadai lokutan lokutan da zaka yi sallar ya isa tantance maka wace sallar ce haka ne dan musulmi ya san idan alfajir yake to babu wata sallah da ake ta farilla ce wace sai asbahi har zuwa lokacin da rana ta fito dan musulmi ya san idan rana ta yi zawali babu wata sallah da ake sai azhar har zuwa lokacin da inuwar mutum za ta yi tsayin haka haka haka to kaga mutum ya zo ya shiga sallah kuma ba tare da yayi yayi niyyar wannan sallah ba ni ma a irin na hasashen a irin na dan karamin ilimin ina gani kamar abu ne mai wahala eh amma shi malam Uthamin tun da ya faɗa na san akwai abin da ya hanga ya faɗa ina gani ha hange mu ne mu bai je wajen ba ina fata an fahimta yau mala yace as-salatu wa annaha al-'asr dole ne sai kai niyyar sallar ita ce la'asar idan lokacin la'asar as-salatu anna al-maghrib haka nan idan magriba ce sai kai niyyar sallar magriba as-salatu anna al-isha haka nan sai kai niyyar sallah wacce ita ce isha idan sallar isha ce a lokacin wa anna al-fajr haka nan idan asuba ce ita ma sai kai niyyar sallar asuba halace falakfi niyyatu salat ba zai isan maka ba ba zai wadace ka ba kai sallar kai niyyar sallah kaɗai kawai zuciyarka tare cewa kawai za ka yi sallah dan abubuwan guda biyu ne fa a lokaci guda kake yi niyyar sallah plus niyyar ita wannan sallar da za ka yi ta lokacin an gane kuwa yanzu misali in ka zo za ka yi sallah asubahi za ka yi niyyar sallah ne amma wace sallah ce asuba Ka ga niyyar sallah da niyyar asubahi abubuwan ne guda biyu haka ne misali da zan baku shi ne za ka iya zara ɗaya ka ba ɗaya misali in za ka yi sallar nafila za ka yi sallar nafila mutlaka kawai kaga ya kamata ka yi sallar nafila wannan niyyar me za ka yi kawai sallah kawai amma za ka ce a zahar ko al'asar ko magarba ko isha kaga babu wannan a ciki haka nan ko da sallar nafila ce akwai sallolin da suke da suke ratibai su suna da lokacin da ake yin su kamar waɗannan arrawatin ɗin da muke guda goma sha biyu a yini kaga yanzu kafin sallar azhar idan za ka yi nafila raka abi za ka yi niyyar sallar nafila raka abi ce amma da niyyar ne rati ta kafin azhar idan ta bayan azhar ce fa rati ba ta bayan azhar idan ta bayan magariba ce fa haka za suna da niyyar su amma sallar ta take mutlaqa kawai ita kawai niyyar sallar zaka to shine sai bala yace dole ne idan zaka yi sallah sai kai niyyar sallah amma azhar niyyar sallah la'asar niyyar sallah magariba duk wannan abubuwan da malai yake ambata idan ka ce a cikin zuciyarka za ka tsaya ka yi su duk wasu abubuwa ne da su ɗau lokaci zuciyar mutum tana da sauri kwarai da gaske kawai daga lokacin da mutum ya ɗauko buta ya alula kawai zuciya ta bashi cewa zai je sallah a zahar shi kenan an wuce wajen kawai ina ba ta gani malai ya ce fa in lam ta'ayyanha lam tasifu idan ku ba a ayyana ta ba idan ba ayyana ita sallar ba to bata inganta ba walakin ba'du ahli ilmi qala sai dai wanda daga cikin malamai shi kuma ya ce ba wancan ya ce idan baka ayyana sallah ba sallah bace idan baka ayyana niyya ba sallah bace ba to wanda daga cikin malamai shi kuma ya ce la yashtaru ta'ayyin ba a shartanta ayyana niyyan nan da malam ya faɗa wa yakfi al-insanu ayyanwi anna hadha anna hadha salatu fard al-waqti malaci ya ishi mutum kawai ya yi niyyar cewa zai sallar farillar lokacin shi ne da abinda na gaya muku a baya sallar farillar lokacin da sallar azahar ne ban ga bambanci ba sallar farillar lokaci ita ce sallar azahar sallar farillar lokaci ita ce sallar la'asar sallar farillar lokaci ita ce magariba me bambanci duk abu ɗaya ne wa fi hada tawsi'atu tawsi'atin linnas malaci to a cikin wannan akwai yalwata mutane shi malai yana gani wannan zance na biyu shine fi inganci ma'ana idan ka zo ka shiga sallah kawai yanzu ka zo ka ga ana sallah a lokacin sallah azhar kawai sai ka shigo masallaci kai kabbara da niyyar za ka yi sallah farar lokacin shine sallah sallah ka tayi yaqul shi wannan malami yana cewa idza nawaita salata masalan idan misali a ce kai niyyar sallah wa qad jita li salati adh-dhuhri ka zo ne dan yin sallah azhar fala hadatha lil ta'ayini to babu bukatar sai kai wannan ta'ayinin ka ayyana بل تنوي أنك تريد صلاة فرض هذا الوقت يا إسمك كوي كي نير فرلد أكي أو للوقت وإذا أتيت لصلاة المغرب إذا كذو ذاك صلى مغربا تنوي أنك أتيت لأداء فرض هذا الوقت إتما كوي ذاك نير كازو ين فرلد أكي أو للوقت للوقت صلى مغربا صلاة المغرب تتسلى مغربا وهذا القول أيسر من القول الأول وأسهل ما ليتي وأن زنتيكو نبي شيء في صوتي sama da zance na farko da aka yi walihaza nuti bihi malam uthman yace shi sa muke fatawa da wannan zancen idan aka tambaye mu fatawa da wannan zancen muke mannawa bis salati wa naqulu sai mu ce mannawa bis salati wanda duke ne sallar farzal waqti ta farallan lokacin yayi niyyar zai farilla da ake a lokacin ajza'at to wannan sallar ta ta isa masa wa illam yu'ayyinha ko da bai ayyana ta ba iktifa'an bil waqti saboda duba da lokacin da sallar ake yin ta to ya isan masa ba buƙatar sai ya ayyana sallar malace mas'alatu ga wata mas'ala la yajuzu lil insani ayyan taqila min naflin ila fardi baya halatta ga mutum ya cire ya canza niyyarsa da ya fara sallar nafila da ita ya mai da ita sallar farilla don ku an fahimta kai ne ka zo ka shiga sallah da niyyar za ka yi sallar nafila ka kabbara sallah niyyar da ka shiga sallar da ita shine nafila za ka yi sai da ka fara sallar sai ka ga bari ka juya niyyar daga farilla daga nafila ta koma mai farilla mai yiwa ka fara sallar nafila ka sai ka ga ai lokaci zai kure ko na ba sai ka ce ka wannan sallar da ka fara yanzu tunda baka yi raka'a ba bari mai da ita sallar azhar da sallar azhar ita tunda ban yi azhar ba. an gane to baya halatta sallah ba ta ba saboda ba a yin sallah guda ɗaya da niyyar biyu sallah ɗaya misali a ce sallah mai raka'a biyu kuma ya raka'a uku kuma farkon ta farilla a ƙarshen ta nafila ba a yi an fahimta yan uwa ba sani ba ko an gane an gane yawa yawa ya ajimala yace abinda yake nufi insanun da khalal masjida mutum ne ya shiga masallaci aw fi baiti ko kuma yana gidansa thumma shara'a fi salati sannan sai ya fara sallah wa kabbara yayi kabbara ala annaha nafilatun abisa cewa sallar da ya kabbara nan nafila fa ya fara niyyarsa ta nafila ce wa fi asna'is salati a cikin sallar ya fara ta kala sai ya ce a zuciyarsa ana mutaakhirun ayin kamar na dan makar inda ce zan ƙara sallar nafilar na kamar lokaci da dan kore haka sa aj'aluha faribatan kawai bari me da wannan sallar da nake ta nafilan ta kuma farilla ya fara ta a matsayin farilla nafila sai zuciyarsa ta bashi bari me da ita nafila kun ga ya canza niyyarsa daga nafila me da ita me farilla kuma da a cikin sallah ɗaya mala yace fa naqalaha min an-nafl sai dauke wannan niyyar ta ta farin ta nafila sai bai ta farilla ila al-faridati zuwa farilla mala yace idan mutun yaka fala yasihu wannan sallar ta bata inganta ba li'anna law qulna bi sihhati saboda idan muka ce sallar ta inganta sarat hadhihi as-salatu awwalaha nafl to wannan sallar ta ta fa zama farkon ta nafila wa akhiruha fardun karshe kuma an kare da me da farilla والفرض لا بد أن يكون فرضا من أول الصلاة إلى آخرها ما ليس إتفر الله دولة واجبيني farkon ta ya kasance an fara ta da niyyar farilla har ƙarshen ta kuma a ƙare ta da niyyar farilla dole ne ba za a fara ta da niyyar nafila ko da niyyar farilla ba kuma haka aka ma aka sun hakan shi ma bai halatta ba kamar yadda zamu zo mu ji mutum ya ce zai fara sallar farilla sai kuma ya juya da ita mai da ita nafila shi ma bai halatta ba sai dai idan nafila ce mutlaka saboda mun karanta wani karatu irin wannan a baya in za ku iya tunawa inda kuna bibiyar karatu in kuna bibiyar karatu idan mutum bala ce bari tuna mu idan mutum ya fara sallah sai aka nuna masa cewa sallar da yake ta farilla lokacin ta bai ba kun tuno karatu sai malam ya ce wannan sallar sai me sai me ne ita nafila an fahimta amma wace irin nafila nafila mutlaka mutlaka saboda idan ka mai da ita sallah nafila wacce take gaira mutlaka to nan ma kayi abin da aka hana nan shine kayi ka fara sallar farilla ka fara sallar farilla da niyyar farilla ka tike ta kuma da niyyar nafila wacce take gaira mutlaka to ita ma sallar bata ba amma idan sallah ce wacce ba ta da itlaq nafila ce kawai to a lokacin babu laifi saboda mai dama kuma idan na ga muku tun a baya kana shiga sallah ne da niyya guda biyu sallar niyyar sallah da kuma ita sallar da zaka yi ta farilla ce ko ta nafila nafila din kuma mutlaka ce ko ba mutlaka ba ce in mutlaka ce to kaga ba ta da wani suna kawai sallah sunanta to idan ka dauki misali ya kamata ya kamata a ce mana da alwada mun yi lissafi misali in ka ce as-salatu ka rubuta sallah plus azhar zai baka me sallah azhar to idan kai ka sauke wannan azhar ba zai baka me sallah kawai an gane to asali ka shiga da niyyar sallah to wannan sallar da ka shiga da niyyar ta ai bata lalace ba yanzu da ka shiga da niyyar sallah farillan nan sai ka mai ita nafila ai baka canza niyyar sallah ba tunda tun farko ka shiga da niyyar me sallah azhar din da ka shiga da ita ita ce babu me yasa saboda ba lokacin ta bane an gane to wannan shine abin da malai yake so ya gaya mana na'am wannan ya halatta wannan ai niyyar ka da ka shiga ta yi niyya ne da niyyar me kai ka shiga da niyyar farilla shine yake nafila kaga ka shiga da farkon ta niyyar farilla ka gama ta da niyyar me farilla amma shi wanda yake nafilan shi ma ya fara da niyyar nafila ya kamata da niyyar ne nafila kaga akwai bambanci ka raba ka raba ɗaya biyu shine ka fara da niyyar farilla ka gama da nafila shine shari'a ta hana an fahimta yawa malai ce an tsanci ƙarshen wajen ko to ina gani guda ka ta'a cewa yi akwai wanda za ka ga idan yana sallah idan ya fara sallah a idan wani zai zo ta zaune yana sallar nafila sai zai jona shi kuma a matsayin farilla ya ce mai bambancin su da wannan to shi ne sai na ce masa kaga shi wanda yake sallar nafila dama niyyarsa ta mece ce ta nafila ce daga farkon ta zuwa ƙarshe shi ma da ya zo ya jona a jikinsa ya fara sallah niyyarsa ta mece ce ta farilla ce daga farkon ta zuwa ƙarshe wannan akwai bambanci kuma ya halatta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tabbatar da hakan kamar yadda zamu zo mu ji aka a gaba akwai wannan matsalar shi ma malam zai kawo ta a cikin hadisin ma'azu mun karanta shi a cikin sifatar salatin nabi sallallahu alaihi wasallam na malam albani ko malam zai mai tashi anan insha Allah ta'ala wa alaikum assalam wa rahmatullahi na'am na'am na'am eh
yi sallah ta ni ne kaɗai a mota ko kuma a'a a wani guri da muke kaiwa nan ne na a zahar da al'asar amma a nan za mu samu jambi gaskiya ne amma kuma wannan lokacin ko da yake dai dama mai kasar an bashi wannan dama gaskiya ne wanne ne zai ji mini ni hakuri in samu wancan birnin ko kuma in sallah ta ni ne kaɗai gaskiya a- a a lokacin abin da zai shine a lokacin abin da zai shine mutum ya haƙuri ya ƙara can waje saboda abu na farko da zai taimaka maka wajen yin sallah a nitsi ka yi ta kuma da cikakken siffarta sannan kuma ka yi gashi ga jam'i ka samu amma wannan shi ta yin yin ta a cikin motar ana bayani ne idan babu wata hanya sai haka idan ka gaza hakan za ka rasa sallah gaba ɗaya lokacin ta zai fita amma tun da shari'a kai a matsayin ka na mai matafi ta baka dama ka yi mai aljam'u bai na salatai ne ko ka haɗe tsakanin sallah guda biyu shikenan sai ka bar lokacin azahar ɗin ya wuce idan ya kai lokacin sallar asar sai ka haɗa shi gaba ɗaya sai kai wannan shine abin da ya falala sama da kai ta a cikin mota sai dai kamar sallar juma'a a sallar asuba kamar yadda muke bayani ita wannan sallar ta abin da ta gwada ne wa alaikum assalam wa rahmatullah haka baka za akwai wani da suke sallar farilla na'am za ka zo ka tarar da an yi sallah eh kai kuma sai ka sai ka yi haka gaskiya ne lokacin da kake idarwa kuma sai ka zo su shigo Mm.
za su yi farilla sai ka ce ka mai da wancan ta gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne abinda wani rabu da ke cewa shine wani za ka zo ka an gama sallah sai ka fara sallah kai kadai kaga ka shiga da niyyar ne yin sallah farilla kai kadai haka ne kawai sai ga wasu mutane sun zo kuma a gaban ka sun jona su kuma sun yi jam'i yanzu da sallah kai kadai da sallah jam'i ce tafi jam'i tafi to wani kaga sai ya zo ya jona da su sai ƙara sallarsa a haka an fahimta a siffa ko sallarsa ta yi shi ma yana ɗaya daga cikin abin da malam zai tattauna an Allah da sati mai zuwa shi zan karanta shi wannan yayi shi wannan mai bambancin sa da wancan idan mun fahimci karatun da kyau wannan akwai bambancin niyya dama shi mai sallah shi kadai ya shiga sallar sa ne asali a matsayin sallar mai farilla har ƙarshe kuma mai cece farilla kawai sun fa aka samu bambanci daga jam'i ne zuwa mai zuwa shi kadai daga shi kadai zuwa jam'i ne ga wannan ba ba ba komai tayi na'am إيه، ذوات الأسباب نعم a ba a yi cikin zama gaskiya bai tabbata ba bai tabbata ba kamar nafi da ake masu sababi ba a yi ta cikin jam'i sai wanda suka tabbata din nafi da tabbata annabi ya yi ta cikin jam'i to sai a yi ta nafi da ba ta tabbata annabi ya yi ta cikin jam'i ba sai a bata yanzu misali kamar sallar ruwa ai ba ta mutum ɗaya ba ce ko sallar kisfewar rana ko kisfewata ba sallar mutum ɗaya ba ce ko da misali sallar tahajjudi ita ma yana fila ce ko duk waɗannan salati salloli ne da ya tabbata annabi ya yi su a cikin jami'i amma duk sallar da yanzu misali sal- salatu duha sallar da ake idan rana ta daga ta dan karkace ka to kaga kawai yanzu ka zo masallaci ka ka hada mutane ka ce za ku yi sallar duha jami'i ka ka zo ka zo ka zo don samu abu ne kawai haka ne ko yanzu misali an gama sallar azhar za ku yi nafila ba a biya ta bayan sallar azhar kawai ka zo ka ce jama'a za mu yi sallar za mu yi sallar nafila ta bayan azhar a tashi sai ka ta- ta riga ma abi ka bid'a ce wannan saboda annabi bai basa bai basi ba kowa ya tashi shi shi kadai saboda haka nafila ana kallon wacce annabi ya cikin jami'i sai a yi ta cikin jami'i wacce yi ta shi kadai kamar sai ka kage ita kadai shine abin da yafi shi sa yi sa ku da ita ita sallar nafila yin ta a cikin gida ma ya fi lada sama da yin ta a masallaci haka hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da kai namiji ne kai sallar ta nafila a cikin gidanka ya fi falala sama da kai ta ina a masallaci sama in so ake a yi ta a cikin jami'i sai a ce a yi ta ina gina a masallaci ba a cikin gida ba Allah madaukakin sarki ya samu dace na'am
sai ka zo masallaci na'am kamar yin lokacin da muna neman jana da sallar magariba da isha gaskiya ne ka shigo sai kai tunanin kamar an yi sallar magariba eh da rani eh lokacin da aka tashi sallar magariba kai kuma sai kai tunanin sallar isha sai kai niyya sai kai niyya da sallar isha kashe lokacin da aka kai raka ta uku Eh.
da aka zama eh ya za ka yi da sallar a sallah ba ce ba za ka yi sallah ne ko za ka ai sallah ma ba ce ba ba sallah ai niyya babu niyya na'am eh ita wannan sallar da za ka yi joni wasu sai ka fara eh, niyya eh suka suka kulla jami'a kwarai da gaske wannan zai kasance ne idan kai ba ka yarka a kore ba za ka yi joni kuma ka riga sallar ka ta yi nisa Eh.
ka yarka a biyu ba magana ka yi joni idan sallar ta kama ta yi nisa idan sallar ta kama ta yi nisa za ka iya kaɗe ta ka sallar ka fita su ba sai dai ka kasa sallar eh ka fita su ba saboda jam'i shine abin da ya fi in ka- sama da ka sallah kai kadai in ko dama misali ka fara ne baka yi raka'a ɗaya ba sai kaga sun shiga to shine abin da ya fi dama kawai sai ka je ka jona shine kaga mutum ya fara sallah shi kadai kuma yanzu ya zama ya zama mai mai koyi ya zama sal- ya zama a cikin jam'i na'am Wa alaikum ƙara bayani da wannan bayani.
wace Tambayar ƙara bayani.
za ka yi sallar wani ko ba za ka kuma abin da ya ce shi ne abin da ya ce mutum ya zo zai sal- ya tarar da mutane suna sallah sai ya ɗauka sallar magariba suke yi a yi sallar isha suke yi ashe magariba suke shi kuma sai ya yi niyyar sallar isha sai ya shiga sallah an fahimta sai da suka yi raka a uku sun zo na za su yi tahiyya kenan ko shi kuma sai ya gane cewa fa ashe ba sallarsa ba ɗaya ba ce kwata-kwata to wani sallar ta zai ya zai yi kenan to kaga babu yadda za a bi sallar isha ba bi sallar magariba inda a ce la'asar ce ko da da- da azhar suna da misal fa'idi ne babu laifi amma azhar da la'asar abin nan magariba da isha irinsa ɗaya ba irinsa ɗaya ba ba irinsa ɗaya ba zai yi sallar wani ko ba zai yi haƙuri har
zai sallama ya zaki sallarsa ne zai sallama ya zaki sallarsa Zai yi haƙura da sallar in an tare da sha'i ya yi shi, sha'i sai zo ya rama wani.
eh wannan babu babu laifi tartibin tartibin salawatu tana wa wasu daga cikin malamin suna gani ba lalle bane irin wannan idan mutum sallah ta wuce ka ce sai ka jera su so haka ba- babu laifi idan yayi isha din ya dawo ya magar babu laifi idan ya samu jami'i wasu malamin suna gani babu komai insha Allah ta'ala wa alaikum assalam wa rahmatullahi Eh, ba daidai ba ne nawai ka nawai ta gaba ɗaya ba ba daidai ba ne na Ya bambanci salloli.
sallar da mutum ya ce nawai ta kaza da kaza yayin da sallar ta yi amma ya saba Allah madaukakin sarki ya saba Allah madaukakin sarki dan ya zo da abinda ah, malami ya dan bihilla Allah madaukakin sarki bai izini da shi na eh aka lawo amma sallama insha Allah abinda mutum yayi a baya wanda bai sani ba yanzu ya sani in Allah da babu abinda Allah zai masa yanzu kawai gyarawa zai tsira bane dorawa a yanda yake insha Allah wa alaikum assalam wa rahmatullah wani tambayar da ake kalma na cewa za a tare da mutum na lafula ne kada bari na mutum ne gaskiya ne ko wani san da farila eh ana ta da kawo gaskiya ne da lafula kuma kawai tana zuwa za ta yi hakura ta gaba sosai shi ma shi ne san da farila ya rasa wacce ya samu da Eh.
ta yi haka kai la ya gudu hada insha Allah ta'ala ita da man iqama iqama eh, ba dole bane ba wajibi bane sai mutum ya yi iqama tana ɗaya daga cikin abubuwan da suke ba da suka ce sunna ce to haka idan ka zo ka tarar da mai nafila kaga shi sallar sa ba mai iqama ko idan ka zo ka tarar da shi yana cikin yi sai ka shiga kai sallah kai mishi sallah ka tayi babu komai insha Allah ta'ala Allah ya samu dace wa alaikum assalam wa rahmatullahi game da sallar abin nan farilla da mata suke yi eh
so a- ya halatta cewa mace ta koye karatunta ko kuma ya halatta ta bayyana sannan a kan sallah kamar magariba wacce ake bayyana ba eh na gane sannan kuma me halaccin haɗa kafa da suke yi eh kuma buɗe kafa da gaskiya duk ba daidai bane waɗannan abubuwa guda biyu da ka ambata ya ce sallar da mata suke yi, wani lokaci za ka ga duk sallar su a ɓoye suke yi babu wanda ya samu su da haka sannan mat- mata za ka ga idan suna sallar sai su rinka haɗe kafafuwansu babu wanda ya samu da haka abinda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa annaba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annabin maza da mata ne ba haka bane yadda muke ji mu annabin mu ne abun koyin mu ne su ma haka suke ji da annabi ya tashi bayani akan sallah cewa ya sallu kama ra'aytumuni usalli shin akwai wani abu da ya keɓance mata sai ka samu lassi karar da yake nau'in ibada ɗin ka za mata ga yadda za ta yi ta ga yadda za ta yi ta wani suka keɓance mace in babu duk wani hukunci da annabi faɗa akan namiji yana kan mace ina fata an fahimta so da idan sallar mace za ta yi sallah za ta bayyana karatu a sallar da ake bayyana karatu dole ne za ta ɓoye karatu a sallar da ake ɓoye karatu sai dai ba za ta ɗaga murya da ƙarfi kamar yadda namiji yake bayyanawa kamar yadda namiji yake ɗagawa an fahimta za ta yadda ya ta je da kanta bari mu ga muku wani abu duk ba bayani da ake cewa murya ta mace al'aura ne da sauransu babu wanda ya ce ba murya mace al'aura ne ba wanda ya ce ba wannan babu wannan a cikin addini abinda ne aka ce shine mace kada ta rinka sirantar da muryarta fala taqda'ana bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi maradun fa qulna qawlan ma'rufa abinda annabi abinda Allah madaukakin sarki ya ga mata ya annabi ce kada ku rinka sirantar da muryarku irin kowa ya san murya ta mace irin ta farko sako da zan hanta domin aka hana su amma mace ya ce magana da kai kana kasuwanci ka zo su yi a wajen ka ce magana kamar yadda magana ita take ki gama babu komai Allah ta kada siwa nan fa yatba alladhi fi qalbihi marad sai ya darasa a zuciyar mutumin da yake akwai rashin lafiya ta sha'awa wani abu mara kyau ba haka bane to tai maryar ta yadda take kawai maryar ta salama alaikum ina gajiya shikenan kawai amma ta tsara tana farfasa wannan haramun to saboda ka za ta bayyana karatunta sannan ta tashi haɗe kafafuwanta in ta tashi sallah yadda annabi yake aje kafafuwansa haka za ta aje ba ba ta haɗe kafafuwa wannan duk wasu maganin na malamin fikihu cewa ta in ta ɗaya kafafu in ta raba kafafuwan ta menene iska tana shiga ko wani abin to kuma ba ta tafiya ta tafiya ta gaba wata ke take tafiya ina fata ta yi saboda ka yadda annabi ya koya wa maza sallah a mace ta yi sallah saboda ka sai mun gyara musu insha Allah ta'ala suna yi yake su yi kuma yadda kuma yadda annabi yake yadda annabi yake kama hannun sa a mace ta kama hannun yadda yake kallo inda yake kallo haka duka abu ne ba bambanci Allah ya samu daidai.
A ƙara faɗakarwa game da matan da suke jiyo sauti.
su bi sallah a gida ba eh ba daidai bane gaskiya mun sha faɗa wannan mun sha faɗa wannan idan mace tana so ta yi sallah a cikin jam'i fitowa ta da tawo masallaci idan kuma ba ta so ta yi sallah a cikin jam'i sai a gida to baya halatta ta bi sallah a gida ba daidai bane ba daidai bane annabi ce la salata liman liman faridin khalfa saf babu sallah ga mutumin da ya sallah shi kadai a bayan sa ba ma mace ba hatta a cikin masallaci a cikin masallaci ga saunan guda ɗaya mun yi bai cika ba akwai waje sai ka je ka ka zo na sallah a nan wajen mai sallah aka magama baka samu wanda ya zo ya haɗe sauran sauran ya cika ba sallah ka ba ta ga wallahi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na bare na waje haka annabi ya faɗa la salata li munfaridin khalfas saf ba sallah kalli lafazin la salata la ta yi nafiya lil jinsi ba sallah li munfaridin ga wanda ya sallah shi shi kadai khalfas saf a bayan sauran ga samu mai cika ba kawai sai ka zo baya ka zo ka zo na wani ma zai ga kuma tambaya shi kadai to wallahi bawan Allah idan aka sallah aka gama baka da sallah mutum ba shi da sallah to kaga wani mutumin da yake cikin masallaci kenan ballanta na mace da take cikin gidan baya halatta idan sau ne ya jawo masallaci ya cika nan ya cika nan ya cika sau ya kai har gidanta babu lafi sai ka zo da sau lokacin annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi mata fitowa suke daga gidajen su zo masallaci su sallah wanda suke son sallah kenan wanda ko ba ta yi sallah a masallaci ba sai ta zauna a gidanta ta yi sallah ba ta ba masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka kuskure ne mata ma ta yi sallah a cikin gidanta ya fi mata sallah a masallacin ne ta yi sallah a ɗakinta ya fi mata ta yi a tsakar gida ta yi a kuriyar ɗakinta ya fi mata duka haka abin yake to shi sa mu rika lura da irin waɗannan abubuwan idan ka ga mace tana bin sallah a masallaci kamar ta faɗa eh ai mata faɗa a nuna mata ba daidai ba a sallar juma'a yan bin inuwa
wallahi ba daidai bane yanzu wasu maza ga can kusa da layin ba suke sallah ba a nan nan suke bi amma can kusa da layin za ka sun mutum kawai da zai ana an fara sallah ko sai ya dindu musu Allahu akbar ta yi ya sallah sai ga mutum uku sun zo sun zo da Allah ba sallah bane ba sau bane ko ya kai daga nan zuwa sabon titi matakar ba sau bane ya zo ya haɗe da shi ba sau bane wanda kai hakuri ka raka baran ga muku wani abu wanda kai hakuri ka rasa raka'a daya ka shigo ka zo ka samu sau Allah da ka sallah irin wannan ya fi ya fi kwanakin bayan wani ya taɓa faɗaka da ne ce don Allah ya mutane magana mutane suna sallah da nisan bayan masu bai ya ga muku wallahi na manta ranar juma'a ya kamata a ce a faɗa dan majalisi suna yi gaskiya sosai Allah ya mu da su da na duk sun shiga a cikin da hadisi da maka yi ko shi ne hadisi da maka da la salatu lil mafaridin khalfa sa eh sai dai sai dai ka bi tawili wasu malamai suka ce la salatu ila salatu kamila amma dai ba shi la salatu ko mutane ya su kiyaye ba بارك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ولا حول ولا قوه الا بالله والسلام عليكم ورحمه الله